الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan ɗaya shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai kamar yadda abu ne sananne a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sallar asuba tana da kiran sallah biyu na farko akan yi shi gabanin ketowar alfijir da ɗan lokaci taƙaitacce wanda bai wuce ba gwargwadon minti sha biyar kafin ketowar alfijir da kusan kamar minti sha biyar to ake yin kiran sallah na farko sabani ga wasu jahilan ladannai wanda tun tsakiyar dare za ka ga suna yi shi ko hikima da aka shar'anta shi wannan kiran sallah domin a falkar da mai bacci cewa wato lokacin asuba ya kusanta domin mutum ya tashi ya shiri shi ko wanda wato ya kwana yana rayar da daransa wanda ya tashi tsakiyar dare kenan ya zamanto wato ya dan koma ya dan samu nishadi kafin lokacin sallar asuba shine hikimar da ta sa aka shar'anta wannan kiran sallah na farko kenan ba a yin shi tun tsakiyar dare shi iya abin da ake bukata idan an yi shi tsakanin shi da ketowar alfijir kar ya wuce gwargwadon minti sha biyar shi kuma na biyu ana yin shi ne bayan ketowar alfijir da zaran alfijir ya keto to kai tsaye ake yin shi domin a tabbatar ma jama'a cewa lokacin asuba ya shiga to shi ne anan dan uwa yake cewa shi lada ne bai samu ba ya kiran sallah na farko kuma gashi alfijir ya keto biyu zai ko ɗaya zai ba maganar ya biyu domin shi wannan na farkon lokacinsa ya wuce kiran sallah ɗaya tak zai wanda zai tabbatar da cewa lokaci ya shiga ba maganar ya yi biyu a lokaci guda wai misali mutum ne yana da wadata shine yake tambaya cewa ciyar da mahaifansa da shayar da su da tufatar da su da daukan ɗawainiyarsu shin ya zama wajibi a kansa idan uwayen talakawa ne mabukata ne a duk lokacin da uwaye aka wayi gari suka zamanto talakawa mabukata ciyar da su da shayar da su da yi musu tufafi da ɗaukan ɗawainiyarsu ya zama wajibi a kan ɗansu dole ba sai yana da wadata ba dole ne ya yi ƙoƙarin yanda zai rike mahaifansa an gane ko wannan kenan a lokacin da uwaye suna matsayin talakawa to dole ne ɗansu ya ɗauɗa su ya je ya nemo musu abinci ya nemo musu duk abin da suke da bukata a rayuwarsu ba sai yana da wadata ba wannan yana da wadata kuma wannan wata baiwa ce ta ubangiji ta daban an gane ko kasancewar wannan wadata da ya masa ko da uwayen suna da wadata to ya kamata ya zamanto yana ɗauke musu duk wasu abubuwa waɗanda suke na ɓangaren rayuwarsu kuma kar mu fahimci cewa misali idan mutum yana da 'ya'ya kamar biyu ko uku ko hudu ko biyar ko sun kai goma idan ɗaya ya tsaya yana ɗaukan ɗawainiyarsu su sauran su ga cewa kamar al'amarin ya sauka daga kansu bai sauka ba dole ne kowa daga cikinsu ya kawo gudunmuwar shi domin kyautata ma mahaifan shi kar ku ga cewa tun da wani a gida yana da wadata ya ɗauki ɗawainiyar su mu ya sauke mana a bai sauke mu kamar yadda kyautata ma mahaifan wajibi ne a kan shi kuma wajibi ne a kan dole ku kyautata ma mahaifan don haka dai wajen cinciyar da mahaifa da shayar da su da tumatar da su yana zama wajibi yana kasancewa a lokacin da suka zamanto talakawa in dai mabukata ne to dole ne dan su ya ciyar da su ya shayar da su na'am
wani da yake tambaya yake mutum biyu ne suka shigo masallaci gudan magariba gudan kuma isha'i shi ne yake tambaya mai isha'i shi zai yi mai magariba tun da lokaci guda dukan suka shigo masallaci
wai mutum biyu sun shigo masallaci ɗaya yana nihin ya yi magarba ɗaya yana nihin ya yi sallar isha mai magarba zai zama limami ko mai sallar isha wanda ya fi yawan karatun alkur'ani shi zai zama limami ba maganar ba shi magarba ko isha shi wannan dama maganar mai farilla ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla gaba ɗaya wannan ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bambanci iya a nan kawai sai su tantance wa ya fi karatun alkur'ani to shi ya kamata ya zama limami na'am birni yana zamantowa lam'a ne idan mace ta sanya a farcenta domin ruwan arwala baya taɓa farcen shi kuma dole ne ya zamanto ruwan arwala ya taɓa farce sai dai allahumma kamar misali yanda aka ci gaba in mace ta sa ta yi ado to akwai ruwan da yake wanke shi kai tsaye ya fitar da wannan dankon in lokacin sallah ya yi ta sanya wannan ruwa ta wanke wannan birni domin ta yi arwar lafiya sallah kuma galibi mata suna sanya shi ma a lokacin da ba sa sallah ma'ana lokacin da suke cikin yanayi na al'ada sukan yi ado da shi wannan ba matsala ba ne amma in a lokacin da suke cikin sallah ne baya halatta mace ta sanya shi ta yi arwalla me yasa saboda yana hana ruwan arwalla ya taɓa farci da haka sai dai ta sanya ruwan da ake wanke shi ma'ana yake fitar da dankwa da fitar da shi sannan ta yi arwalla in ta gama sallah kuma tana iya maidawa ina wannan dangane da sanya shi ba maganar bayyanar da shi ba bayyanar da shi ko wani daman baya halatta domin bayyanar da ado ne lalle shari'a ta halatta ma mace ta bayyanar da tafukan hannunta amma ta sanya birni ta bayyanar da tafukan hannunta wannan ta bayyanar da adanta ubangiji ta'ala ku ya haramta ma mace mumina ta bayyanar da adanta ga waɗanda suke a ne kamar yadda ya ce wala yubdina zinatahunna sai ya ce illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء waɗannan su kaɗai ne ubangiji ta'ala ya toge wanda mace mumina tana iya bayyanar da adanta gare su na'am
lokacin asuba ne da ka zo an yi sa- an tara sallah sai da ka samu ba rakata da fage kenan yanzu in aka yi da sallah asuba za ka iya kai rakata da fage wani misali mutum ya zo masallaci an tada sallar asuba shi kuma bai yi raka'atul fajr ba yaya zai yi to ba zai shagala ba da yin raka'atul fajr kai tsaye zai yi kabbara ya bi limami idan an gama sallar asuba ya gama azkar kai tsaye sai ya tashi ya ramu ita raka'atul fajr din kamar yadda hadisi yana cikin sunan ibn majah bayan an gama sallar asuba hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani na sallah lokacin da ya gama manzo Allah ya tambaye shi ya ce wace sallah ce kake a yanzu sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu ne da ake yi gabanin asuba suka huce mun su ne na ramu a yanzu manzo Allah bai tanka masa ba duk abin da aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi musu ba to tunkar ya ce a ci gaba da yi shine ake kira sunna ta gaririya don haka wannan ita ce dama ta farko bayan gama sallar asuba kai tsaye mutum ya tashi ya ramu rakatul fajr dama ta biyu yakan iya bari sai bayan rana ta hudo ta dan daukaka sannan ya rama kamar yadda akwai hadisi tabbatacce daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda akan haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul itik littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen 'yantar da bawa mun tsaya ƙarshen babi na bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan mutum ya faɗa ga bawansa ya ce huwa lillahi wannan bawa nawa na bar shi saboda Allah wana wani itika ya yi niyyar 'yantarwa game da wannan lafazi da ya yi shin bawan ya yantu ko bai yantu ba idan ya ce huwa lillahi bawan ya yantu ko bai yantu ba sai ya ce wal ishhadu bil itik da shaida ma wani wato game da yantar da bawa in ka yantar da bawan ka ka samu wani ka tabbatar masa cewa bawa na wani na yantar da shi shine anan malam ya zo mana da hadisai guda uku a ƙarƙashin baban wato hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda lokacin da ya gabato birnin madina da nihin musulunta tare da shi akwai bawansa zalla kullu wahidin min min sahibihi kowane ɗaya da shi mai gidan da bawan kowa sai ya ɓace ma ɗan uwansa tare da cewa riwaya ta gaba shi bawan wato guje masa yayi kuma sannan daga baya sai ya dawo shine yace fa aqbala ba'da zalika wa abu hurairah radiyallahu anhu jalisu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wato bayan abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya iso birnin madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai ga bawon ya gabato maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya aba huraira haza gulamuka kada atak maza Allah ya ce ya kai aba huraira gabawan naka ya isu faƙala sai ya ce amma inni ushihiduka annahu hur ya ce ya rasulallahi ka san da cewa ina tabbatar maka wannan bawa nawa ɗa ne ma'ana na 'yantar da shi kamar yadda bayani ya gabata wannan ladabi ne game da ubangiji subhanahu wa ta'ala maimakon ka ce abdi to iya abin da ya dace ka ce gulami an gane ko domin ubudiya gaba ɗayanta cancanta ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya bayansa ne halittarsa ce mallakar shi ne kamar yadda ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani cewa kar mutum ya ce bawa na kar ya ce baiwata abin da ya kamata sai ka ce gulami idan mace ce ce sai ka ce wato jariyati ko ka ce fatati to shi ne a nan manzon Allah ya ce masa haza gulamuka ya ce ya aba huraira ya ce ga wato bawan naka ya isa sai abu huraira Allah ya kara masa yadda don jin daɗi ya ce ya rasulallahi ina tabbatar maka wannan bawa nawa wato daga yanzu ɗani ma'ana na 'yantar da shi shine sai yace qala fa huwa qala sai yace fa huwa hina yaqulu ya laylatan min quliha wa ana'iha ala annaha min darati al-kufri najjati sai yake cewa ya laylatan wato kai can wato dare min duliha wa ana'iha wato dare wanda yake mai tsawo kuma mai wahala yace ala annaha abusa cewa ita wannan dare wato najjati ita ce ta tsiratar da ni min daratil kufri wato daga gidan kafirci ma'ana yana tuna wahalar da ya sha da daren da ya biyo wato daga makka isuwa madina shine yana jin daɗin wannan dare yana yaban shi domin dare ne wanda ya zame masa sababin samun sa'ada ta duniya da lahira to shine malam ya zo kuma sake komowa da hadisin hadisi na biyu shine daga kais daga abi huraira Allah ya kara masa ya dace lamma qadimtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qultu bi dari yace yayin da na gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin na iso wato akan hanya sai na ringa rera wannan baiti ya lailatan min quliha wa anaiha ala annaha min daratil kufri najjati qala sai yace wa abaka minni gulamul li fi dari abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce bawa na sai ya guje mu wato akan hanya kafin mu isa an gane ko shine ya ce wa abaka minni gulamun li fitare kamar yadda can ya ce iza abaka ilal fulki fakana minal milki yawa ya ce iza abaka ilal fulkin mashhur fasahama fakana minal mudahadin shi ne ya ce wa abaka minni gulamun lifi ɗari ya ce bawana sai ya guje mun akan hanya ƙara sai ya ce faɗan ma ƙadimtu alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa ba ya tuhu lokacin da na iso gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yi mubaya'a da shi ma'ana na musulunta fa baina ana inda hu iz qala al gulam yayin da ina nan zaune ban gushe ba a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga bawan nawa ya hudu ya zo فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya aba huraira yace ya kai aba huraira hadha gulamuk manzon Allah yace ga bawan naka fa qultu huwa hurrun li wajhi Allah nace ya manzon Allah wannan bawa nawa ina shaida maka ina tabbatar maka dani li wajhi Allah saboda girman fuska ta ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'ataqahu ya yantar da shi a sababin wannan kalima da yi akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa daga cikin sifofin da ya tabbatar ma kansa sifa ta huska a karkashin wannan hadisi domin ciyayi huwa hurrun li wajhillahi huska sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ta'ala kamar yadda ya tabbatar ma kansa kullu shay'in halikun illa wajha kamar yadda ya koma fada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kamar yanda ya faɗa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ayoyi sun wuce a lissafa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta huska huska wadda ta dace da girman sa wadda mun fahimci ma'anar huska amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yadda fuskar ubangiji subhanahu wata'ala take shi kadai ya san yadda take kamar yadda yace mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine hadisi na uku shine yace lamma aqbala abu hurairah radiyallahu anhu wa ma'ahu gulamuhu yayin da abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya gabato birnin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya musulunta tare da shi da bawansa shine yace wa huwa yadlubul islam abu huraira Allah ya kara masa yadda a lokacin nan yana neman musulunta wannan ku ya kasance a shekara ta bakwai ne fa adalla ahaduhuma sahibahu wato ɗaya daga cikin su sai ya kauce ma ya bace ma abokinsa ma'ana shi bawan kenan shine ya guje ma abu huraira Allah ya kara masa yadda kamar yadda ya gabata wa qala sai yace amma inni ushiduka annahu lillahi yace ya rasulullahi ina tabbatar maka yace wannan bawa nawa na bar shi saboda Allah kaga anan kenan me muke so mu fahimta duk wanda ya faɗa ga bawan sai yace huwa lillahi shikenan bawan ya zama da ba sai ka ce ba na yantar da shi an gane ko ba sai ka ce fa huwa atika ko kuma a wannan a ataktuka ba sai ka zo da wannan lafazi na al'itik in dai ka ce huwa lillahi to shikenan ya zama da kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda akan wannan lafazi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أم الولد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة قال أتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هذا ابن أخي أهد إلي أنه ابنه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجبي اهتجب اهتجبي منه يا سودة بنت زمعة اهتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بأتبة وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato sadaka idan aka ce ummul walad a hausa ita ce ake kira sadaka idan aka ce sadaka baiwa wadda mutum yake kusantarta a sababin haka kuma ta samu ciki idan ta samu ciki to shine ake kiranta ummul walad amma a hausa kawai in aka ce mutum yana da baiwa yana kusantarta to wannan ita ce ake kira sadaka sawa an ta samu ciki ko bata samu ciki ba to ma amma a shar'ance baiwa ba ta zama ummul walad wato sai in ta samu ciki game da mai gidanta a lokacin da yake kusantarta to wannan ciki ko da barinsa ta yi to tana nan a matsayinta na ummul walad to menene hukuncinta shin za a yanke hukunci cewa ita ummul walada ta zama ɗiya ko kuma bata yantu ba a matsayin baiwa take akwai sabani mai tsawo na magabata akan wannan mas'ala wasu sun tafi akan cewa ummul walad kawai matsayin ɗiya ce ta yantu wasu ba sun tafi a matsayin baiwa ce zaka iya kai ta kasuwa ka sayar da ita kamar yadda ake sayar da kowace baiwa shine a nan malam ya yi babi na musamman shine yake cewa babu ummil walad wato babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin sadaka shin yana za a iya zartar da hukunci game da yaucinta ko kuma tana nan a matsayin baiwa yana halatta a sayar da ita ko baya halatta a sayar da ita shine anan abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min ashiratis sa'a yana daga alamun kusantar alkiyama an gane ko yana daga alamun kusantar alkiyama lafazin ashirat a nan ma'anarsa shine alamat kamar yadda can ƙarshen suratul qital ubangiji ta'ala ke faɗa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashraquha ay alamatuha shine yace min ashratis sa'a yana daga cikin alamun kusantar alkiyama an talida al'amatu rabbaha wato baiwa ta haifi ubangijinta a riwaya ta umar allah ikara masa yadda kamar yadda yake cikin sahihu muslim shine lokacin da jibrilu alaihi salam ya ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da cewa ya bashi labari game da alkiyama a yaushe za ta wakana manzon allah ya ce masa malmas'ulu an habi a'lama min as-sa'id wanda ake masa tambaya game da lokacin kasancewar alkiyama ai bai fi mai tambayar sani ba sai ce to fa akbirni an amaratiha yace ba ni labari game da alamomin kusantarta manzo Allah yace masa an tadi da la'amatu rabbataha yana daga cikin alamomin kusantar alkiyama baiwa ta haifi uwar gishiyarta maimakon a nan an tali da la'amatu rabbaha can sai ce an tali da la'amatu rabbataha wato malamai sun yi maganganu da dama game da ma'anar wannan lafazi cewa baiwa za ta haifi uwar gijiyarta ko kuma baiwa za ta haifi wato ubangijinta wanda yana daga cikin maganganun wasu malamai suka ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama jahilci zai yi katutu a cikin jama'a har ya kai mutane suna sayar da wato ummahatul aulad ma'ana bayi waɗanda suke baiwa wadda take sadaka yawan sayar da ita daga hannun wane taje wane hannun wane daga hannun wane taje hannun wane har ta zo hannun ɗan da ya haife ta wasu malamai haka suka fassara amma tare da cewa ma'ana mafi rinjaye game da a cikin maganganun malamai game da ma'anar wannan kalima wato shine rashin da'a na 'ya'ya ga mahaifa a ƙarshen zamani wanda wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda malamai suka faɗa ɗa yana zaune ko 'ya tana zaune uwa ko uba su za su ringa musu hidima wanda maimakon ɗaya ya dace ya ma mahaifansa hidima to sai ya zamanto uwayen sun zamanto su ne tamkar wato bayi ga 'ya'yansu a takaice a nan wato shi ne malam ya zo da wannan hadisi wanda hadisin yana nuna cewa wato kasancewar da ya ce an tali da al'amatu rabbaha wato baiwa za ta haifi wato uwar gijiyarta wanda shi wannan lafazin hadisin babu wani dalili a bayyana a cikin shi wato wanda yake nuna cewa wato ita sadaka wato iya ce ma'ana ta yantu ko kuma cewa a matsayin baiwa take an gane ko babu dalili a bayyana a nan wanda yake nuna cewa ta yantu ko kuma bata yantuwa don haka malam ya zo da shi kenan abu ne don haka ya bar baban kofa buɗe sannan sai ya zo da hadisi na biyu hadisin aisha allah ikara mata yadda tana faɗa cewa utuba ibn abi waqas wato ya ma ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqas wasiyar cewa an ya kabiba ilaihi ibn walidati zama'a wato ya karbi ɗan baiwa ta mahaifinsu zama'a lafazin ahida anan shine ai wasa kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud wa ahidina aywa wasaina shine yace utuba ibnu abi waqas ahida ya yi wasiya ila akihi ga ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara masa yadda an ya qabiba ilaihi ibn walidati zam'a wato ya karbi ɗan baiwar mahaifinsu zam'a faƙala utuba wato utuba sai ya ce innahu buni wato sai yake cewa yawa faƙala utuba innahu ibni wato shi utuba sai yake cewa wato ɗana ne falamma kadima rasulullahi sallallahu ya ringa da'awar cewa ɗansa ne shi utuba kenan ibn abi waqqas wato ya ringa cewa ɗansa ne falamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaman al-fathi a lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gabato birnin makka a shekarar da ya ci makka da yaƙi kenan shekara ta takwas a lokacin nan aka za sa'adu nibna walidati zama sa'ad ibn abi waqas wato sai ya ɗauki ɗan baiwar wato zama an gane ko ya ɗauki ɗan baiwar zama fa aka bala bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa aka bala ma'ahu bi abdibni zama'a wato ya zo da wato tare da shi da abdu ibn zama'a kenan ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kamo hannun ɗan ya zo da shi faƙala sa'ad sa'ad Allah ya kara masa yadda sai ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah haza ibnu akhi ya ce wannan ɗanɗan uwana ne abinda muke so mu gane shi zam'a baban sauda matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi zam'a yana da baiwa ita wannan baiwa ta zam'a ɗan uwan sa'ad ibn abi waqqas shine utuba wato ibn abi waqqas ya kusance ta ta hanyar shashanci an gane ku ya kusanci baiwar zama ta hanyar shashanci ita wannan baiwa sai ta samu ciki da ta haifi ɗa shi utuba sai ya ringa kirarin cewa ɗan shi ne saboda me yasa da shi da ɗan tamkar an tsaga kara an gane ku to a lokacin nan shi utuba sai ya ma dan uwan shi Sa'ad ibn Abi Waqqas wasiyar cewa ko bayan ran shi wato yayi kokari ya je ya karbi dan baiwar zam'a domin dan shi ne shi shi ya kusanci baiwar kuma kenan ta samu ciki saboda haka dan shi ne dan yayi kama da shi to a shekara ta takwas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ci makka da yaki a lokacin nan kafin ya baro birnin makka sa'ad ibn abi waqqas wato sai ya kama hannun dan baiwar wanda dan uwan shi yake da awar cewa dan shi ne sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko a lokacin nan kuma tare da shi akwai abdubun zama'a da aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad sai ya ce ya manzon Allah hadha ibn akhi ahida ilayya annahu ibnuhu ya ce wannan wato yaro da na kamo hannun shi ya ce ya manzan Allah ɗan ɗan uwana ne kutuba kuma shi ya mun wasiyar cewa ɗan shi ne ko bayan ran shi ya ce in karɓi wannan ɗa faƙala abdubun zama shi kuma abdubun zama sai ce ya rasulallah ha za a ya ce a'a ya manzan Allah wannan ɗan uwana ne wannan ɗan uwa wannan yaro ɗan uwana ne ibnu walidati zama'a dan baiwar mahaifina ne zama kaga kenan an samu takaddama shi yana cewa dan dan uwan shi ne shi kuma yana cewa a a dan uwana ne dan uwana ne dan mahaifina ne me yasa sai yace wuli da ala firashi ala firashi hujjar shi kenan yace an haife shi ne akan shimfidar mahaifina ma'ana baiwar mahaifina ita ce ta haife shi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli ibn ibn wali fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ibn walidati zam'a manzon Allah ya kai- ya kalli dan baiwar zam'a fa idza huwa ashbahu an-nas bihi wato sai ga maka wato dan ashbahun nasu bihi wato ya fi wato kowa kamaci daga cikin mutane da utuba shi yaron ya fi kamaci da kowa da utuba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abdubunin zam'a ya ce huwa laka ya abdubunin zam'a manzon Allah ya ce ya kai abd wato ɗan zam'a manzan Allah ya ce wannan wato naka ne wannan ɗa naka ne ɗan uwanka ne min ajali annahu wuli da ala firashi abi a sababin an haife shi akan shimfiɗar mahaifinsa ma'ana baiwar mahaifinsa ce ta haife shi kamar yadda yake cikin wani lafazi manzan Allah sai yake cewa alwaladu lil firash sai ya ce walil ahir alhajar manzan Allah ya ce ɗa wato na mai mace ne abinda ake nihi da firashi wato mace kenan baiwa mace ana kiranta a larabci firash shine yace alwaladu lil firash sai yace walil ahir wato na ga mazinaci alhajar ma'ana tabewa an gane ko koda cewa an tabbata shi kadai ya kusance ta ta samu wannan to bai cancanci ba a bashi da da na mai baiwa ne a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya kalli wannan yaron sai ga ya yi kama wato da utuba tamkar an tsaga kara amma saboda ita shari'a wato abu ce wadda ta dace ma hankali maganar cewa shari'a saɓanin hankali wannan kwata-kwata kuskure ne in dai shari'a ce to ba ta saba ma hankali in kuka ta saba ma hankali to ka tuhunci hankalin hankalin ba shi da lafiya amma in dai lafiyayyen hankali da shari'a ba ta saba masa a lokacin nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sai yace huwa laka ya abdun zama yace ya kai abdun zama yace wannan da wato dan uwanka ne rike shi min ajali annahu wulida ala firashi abi a sababin an haife shi akan shimfidar mahaifinsa Musa Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin nan sai ya ce, Ihitajibi minhu ya saudatu bintu zama. Musa Allah ya ce, Ya ke sauda diyar zama, maza fake game da wannan bawa, kenan karki ringa bari yana shiga gare ki kuna kaɗaita da shi. Domin al'amarin akwai shubuha, min mara amin shabahihi bi utuba. A sababin abin da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya gani na kamantacce ne kamar an tsaga kara da utuba shi wannan yaron. an gane ko so domin ya yi kama da wancan wanda yake da'awar cewa ɗan shi ne shi ya kusance ta ta hanyar shashanci ya fi kama da shi a cikin mutane gaba ɗaya bai yi kama da mai baiwar ba to a lokacin nan manzon Allah sai ce ihtajibi ya sauda ya ce ya ke sauda ki kare kanki game da shi kenan kar ki kadaita da shi saboda akwai shubuha akwai shubuha wa kanat saudatu zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ita ko sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ita ce sauda bintu zama to a takaice shi ma wannan hadisi da malam ya zo da shi babu wato bayani a bayyane game da cewa ita sadaka cewa iya ce ko kuma bata wannan ta yantu ko bata yantu ba amma tare da cewa wato ita sadaka hukuncinta ya saba da hukuncin baiwa wadda take sak kamar yanda akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke hani game da sayar da sadaka sadaka ba a sayar da ita ba a kyauta da ita ita kawai iya abinda take jira mutuwar mai gidanta yana mutuwa kawai ta zaman todiya kamar yadda umar allah in kara masa yadda da ya samu labarin wasu suna sayar da sadaka ya tabbatar musu da cewa yin haka kin baya dacewa domin akwai hani na manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda ya saba masa jama'a suka hannu game da sayar da wato baiwa sadaka don haka a takaice ita baiwa sadaka kenan hukuncinta ya saba da ainihin ita baiwa wadda take sa in aka ce sadaka kenan baiwa wadda me ita ke kusantarta idan ta samu ciki wannan ciki ko da barin shi ta yi to ta zama sadaka baya halatta ya siyar da ita baya halatta ya sarka da ita baya halatta ya kyauta da ita kawai iya abin da take jira mutuwarsa yana mutuwa kawai ta zama tuɗiya an gane ko wannan ita ce kenan magana wadda take mai rinjaye daga cikin maganganun malamai game da wato hukuncin ita sadaka kenan don haka malam ya bar kofa a buɗe domin sabani na malamai akan mas'alar wasu sun tafi akan cewa iya ce kawai ta yantu wasu sun tafi akan cewa a'a tana nan a matsayin baiwa zaka iya sayar da ita zaka iya kyauta da ita sai dai a nan kawai magana tabbatarta ita baya halatta a sayar da ita baya halatta a yi kyauta da ita baya halatta a yi sadaka da ita kawai iya abin da take jira mutuwar mai gidanta yana mutuwa ta zaman todiya babu bai'il mudabbar qala haddathana adamu bin abi iyas قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه قال جابر رضي الله عنه مات الغلام عام أول wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin bawa wanda yake abun ma baikon baya shine ake kira at-tadbir at-tadbir a Hausa ana kiran shi baikon baya kenan to don haka bawan da aka masa at-tadbir ake kiran shi al-mudabbar me ake nihi da baikon baya shine mutum ya ce ma bawansa in na mutu kai ɗani je ka in dai na mutu kai ɗani to shine ake kiran shi at-tadbir to wannan bawa ana kiran shi al-mudabbar kenan bawa wanda yake abun ma baikon baya kenan cewa in mai gida ya mutu to shi ɗani to menene hukuncinsa shi irin wannan bawa ana iya kai shi kasuwa a sayar da shi kamar yadda ake sayar da kowane bawa ko kuma ba za a sayar da shi ba shine ana malam sai zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah ibn Haram Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa a ataka rajulun minna abdallahu an dubur wato wani mutum daga cikin mu mutanen Madina wato ya yantar da bawansa game da baikon baya ma'ana ya mai saki na tadbir shi wannan mutum ana kiran shi abu mazkur bawan da aka yantar kin aka ma baikon baya sunan shi yaqo kamar yadda riwaya na cikin sahihu muslim wadda ta bayyana da sunan shi mai gidan da sunan bawa shine yace a ataqa rajulun minna abdallahu an dubur wato wani mutum daga cikinmu mu mutanen madina ya ma bawansa wato baikon baya cewa je ka inna mutu kai ɗani alhali kuma shi wannan wato shi wannan mutumin abu mazkur a iya rayuwarsa bai mallaki komai in ban da wannan bawa shi kadai ne kawai kuma ya mushi saki na tadabir fada annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kiraye shi yasa aka zo masa da wannan bawa fa ba'ahu manzon Allah ya sayar da ya sayar da wannan bawa an gane ko ya sayar da wannan bawa manzon Allah yayi wantaran wannan bawa wanda ya sayi shi shine Nu'aym ibn Abdullah wato al-Khuzai shi ya sayi wannan bawa manzon Allah ya ce wa zai sayi wannan bawa dawa manzo Allah ya wantaran shi a karshe dai Nu'aym ibn Abdullah shine ya sayi wannan bawa shine Jabir yake cewa matal gulamu ama awwal shi wannan bawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayar da shi Allah ya masa rasuwa a shekara ta farko game da shugabancin wato Abdullahi ibn Zubair lokacin da yake shugabanci a birnin Makka shine yace mata ama awwal shekara ta farkon kenan shugabancin abdullahi ibn zubair Allah ya masa rasuwa wannan kenan yana nuna mana ita wannan riwaya jabir ibn abdullah ya tantance wannan riwaya al'amarin nan na bawan ya san shi kenan ya tabbatar da shi cewa ga shekarar da Allah ya masa rasuwa to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan bawan da aka masa saki na tadabir yana halatta a sayar da shi ya sha bamban da sadaka idan ka ce ma bawan ka je ka inna mutu kai ɗalibi wannan iya abin da yake jira mutuwar ka in ka mutu shi ɗani amma kafin Allah ya maka rasuwa kana iya kai shi kasuwa ka sayar da shi idan kai haka kuma ba laifi ba kai kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka zo da wannan bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayar da shi an gane ko ya danka ma kenan iyalinsa wato kudin shi saboda me yasa iya abin da ya mallaka ba kawai kuma ya yantar da wannan bawan kuma iyalin nashi bai bar musu komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar da shi ya danka musu babu bai'il wala'i wa hibati قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتكيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da alwalaici ko yin kyautarsa idan aka ce alwala shine alwalaici me ake kira da alwalaici jibintar lamari idan mutum ya yantar da bawa to shi ya jibinci al'amarin wannan bawa alwalaicin wannan bawa na shi shi ya fi kowa kusa game da wannan bawa in shi bawan Allah ya masa rasuwa ya mutu ba shi da magaji to wannan wanda ya yantar da shi shi zai gaje shi shi ya fi kowa kusa da shi to shi ne a nan shi alwalaici na yantar da bawa shin ana sayar da shi menene hukuncin shi shin yana halatta a sayar da shi ko baya halatta a sayar da shi ana iya kyautar shi ko baya halatta a yi kyautar shi menene hukuncinsa shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an bai ilwala'i wa an hibati wato manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da alwalaici da kyautarsa ya halatta ka sayar da shi kuma ya halatta ka yi kyautar shi idan ka yantar da bawa kai kake da alwalaicinsa wannan alwalaici bakka da yancin da zaka sayar ma wani kuma baka da yancin da za ka yi kyauta da shi ko ka yi kyauta da shi ko ka siyar ma wani to wannan bai tabbata ba saboda me yasa shari'a ta yi hannu wannan nassi ne kenan a bayyana wanda ke nuna haramcin sayar da alwalaici ko yin kyauta da shi yana wannan alwalaici naka ne kuma in Allah ya maka rasuwa magadanka su za su gaji alwalaicin wannan bawa in Allah ya masa rasuwa wannan bawa wato ba shi da wanda zai gaje shi ba ɗa ba jika ba uwa ba uba ba mata ko kuma kaddara ma akwai waɗanda suke da gadon shi in sun gaji iya abin da yake kasansu to in ba shi da wanda yake asibi to kai za ka zo ka gaji wannan bawa in kwa kwata-kwata ma ba da wanda zai gaje shi to kai da ka yantar da shi kai za ka gaji bawanka sawa'an ko wanda ya yantar da bawan namiji ne ko mace ce ne shine anan malam sai zo mana da hadisi na biyu hadisin al-aswad ibn qais an-nakhai daga malimarsa aisha Allah ikara mata yadda uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa na sayi barira a wajen masu gidanta ita barira masu gidanta sun dora mata fansa cewa ta haɗo musu kuɗaɗe adadi kaza ta zaman tuɗiya suka dora mata kuɗi mai yawa sai ta zo wajen aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake daman wato khadimar aisha ce tana ma aisha aikace aikace sai take neman cewa aisha ta taimaka mata masu gidanta sun dora mata fansa aisha Allah ikara mata yadda sai ta ce je kike faɗa ma masu gidan naki in har sun yadda sun amince iya kuɗin da suka dora miki take yanke in jimla ce in baki ki kai musu ki zaman todiya a lokacin nan barira Allah ya kara mata yadda ta koma ta faɗa ma masu gidanta cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har sun yarda sun amince za ta haɗa wannan kuɗi gaba ɗaya a yanzu a kawo musu domin na yantu sun ɗora mata fansa kenan shine ake kira alkitaba kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul nur wallazina mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira an gane ko anan lokena Aisha Allah ikara mata yadda ta ce in har sun yadda sun amince je kiki faɗa musu zan haɗa wannan kuɗi take yanke ki kai musu wannan wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira haka ayat take to a lokacin nan da taje ta faɗa ma masu gidanta sai suka ce da ita eh mun yarda mun amince amma ko ma ki faɗa ma Aisha sharadi alwalaici namu ba na ta bane a lokacin nan barira ta dawo ta faɗa ma aisha allah ikara mata yadda cewa masu gidanta sun yadda sun amince amma suna da sharaɗi sai in alwalaicin nasu ne ba na aisha ba a lokacin nan aisha allah ikara mata yadda shine ta ce fa zakartu zalika lin nabiyyi shine fashtar da ahluha wala masu gidan barira sai suka mun sharaɗin cewa alwalaicin ta nasu ne alwalaicin nasu ne wai in ba da kuɗin amma suke da alwalaicin ta ta ce fazakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da sharadin da masu gidan barira suka yi wa qala sai manzon Allah ya ce a atiqiha yace yake Aisha ta sa kudin aika musu yantar da baiwar yantar da ita fa innal wala'a liman a'ada alwarik manzon Allah yace domin shi alwalaici wato na kasancewa ga wanda ya bayar da kudade wanda ya bayar da kudi shi yake da alwalaici lafazin alwarik wato kudi ake nihi me ake nihi azurfa kenan domin azurfa da zinare su ne kudade a wancan lokaci wanda ake ta'amul da su shine a nan manzon Allah ya ce fa innal wala'a domin shi alwalaici na kasancewa liman a aqalwari ga wanda ya bayar da kudi ya sai bawa kenan yantar da shi na shi yake da alwalaici a wata riwaya kamar yadda ya zo maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce ma Aisha ta sa kudin ki ba su barni da su ma'ana alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa maza Allah ya yi huduba a cikin hudubar maza Allah yake cewa wani ya samu wasu jama'a suke sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah maza Allah ya ce duk sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharaɗi da ni maza Allah ya ce batacce ne sai ya ce fa innal wala aliman a ta kauka makala alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne to shine anan ya ce fa Aisha ta ce fa a taktuha ya ce ta ce sai na yantar da ita fada'aha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da barira ta zama diya manzon Allah sai ya kiraye ta domin a tabbatar mata wani haƙƙi nata fa khayyaraha min zawjiha manzon Allah ya bata zabi game da mijinta mijinta ko bawa ne an gane ita ko diya ba kufu'in bawa bane ba tamkar shi bace ba manzon Allah ya bata zabi yaya kin ci gaba da zama da shi ko kuma rabuwa za a yi faqalat sai ta ce ya rasulullah law a aqani kaza wa kaza ma sabattu indahu ta ce ya manzon Allah ko da a ce zai bani kaza da kaza ta ambata na dukiya ta ce wallahi ba zan tabbata ba abun shi kawai bana san shi yaya na zama diya kuma zan zauna da ba- da bawa ta ce a fakhtarat nafsaha sai ta zabi kanta wannan yana nuna mana kenan baiwa in tana karkashin bawa in ta sami dauci to tana da zabi in ta yadda ta amince sai ta ci gaba da zama da shi a matsayin mijinta yake amma ba wani idan kuwa ba ta yadda ba to wannan ba za a tursasa ta ba dole kawai auren nan ya bu kamar yadda a nan ita barira ta zaɓi kanta ta ce a ba za ta ci gaba da zama da shi ba amma in shi bawan ya samu yauci ita ba ta tana nan matsayin baiwa to ta zama baiwar shi an gane ko a matsayin baiwar shi take kenan in wannan ta a matsayin matar shi take saboda shi ɗa dama yana halatta ya armu baiwa yana halatta ɗa ya je ya auri baiwa kamar yadda ita ma baiwar kenan tana halatta kenan ta auri wanda yake wato kamar yadda shi ma bawa yana halatta ya auri iya kenan in ta yarda ta amince kenan tana iya zama a ƙarƙashin shi tunda anan maza Allah zaɓi ya bata inda a ce baya halatta ba zai bata zaɓi kai tsaye kawai zai buɗe auren don haka dai a takaice shi alwalaici kamar yadda a cikin wata riwaya manzan Allah yake cewa luhumatun kan luhumatin nasa wato dangan an gane ko danganta ce yadda ka san danganta ta jini sayar da shi ko yin kyauta da shi baya halatta kenan duk wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaici shi wannan alwalaici baya halatta a sayar da shi baya halatta a yi kyautar shi yadda ka san dan uwanka na jini haka ne tamkar ka sayar da dan uwanka ne wanda yake babun idza usira akhu ar-rajuli aw ammuhu hal yufada idza kana mushrika وقال أنس رضي الله عنه قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي رضي الله عنه له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa idza usira akhur rajuli aw ammuhu idan aka ribace dan uwan mutum ko amminsa hal yufada idza kana mushrikan shin wai za a karbi belinsa idan ya nemi belin dan uwan nashi ko kuma ammin nasa idan ya kasance mushriki ne kamar misali musulmi ne suka fita fagen daga suka je suka ribato abokan gaba to a matsayinka na musulmi a cikin waɗanda aka ribato akwai dan uwanka ko kuma akwai amminka dan uwan mahaifinka shin wannan ɗan uwanka ko ɗan uwan wannan ko amminka idan ya kasance mushriki ne ka nemi belin shi shi za a iya baka belin shi ko ba za a baka ba kamar misali ka zuba kuɗi ko kuma ka nemi cewa a saka shi a cikin kasanka domin ka maida shi da shin za a karɓi wannan beli ko ba za a karɓa ba shine yace har yufada idza kana mushrikan shin shi dan uwan mutumin ko ammin nasa idan mushriki ne a karɓi beli ko ba a karɓa karɓa ba lafazin yufada an ciro shi ne daga alfida idan aka ce alfida shine fansa kenan a Hausa fansa duk da cewa kalima ta beli damun kalima ce ingiliziya a hausa kenan shine fansa shin a fanshe shi idan ya nemi fansar dan uwan shi ko kuma ba za a karɓi fansar ba wanda daman ɗaya ne daga cikin hudu idan aka ribace bayi a fagen daga to shugaba yana da zaɓi tsakanin ɗaya daga cikin abubuwa hudu abu na farko shine in ma ya sa a sare musu wuya duk wanda aka ribace gaba ɗaya a sare musu wuya domin a rage ma ƙasa datti abu na biyu ko kuma a bautar da su a rike su a matsayin bayi suke a bautar da su na uku wato ko a yi musu baiwa a ce ku je an yafe muku an sake ku wanda jin daɗin wannan baiwa yakan iya kwadaitar da su zuwa musulunci abu na hudu shine in ma a dora musu fansa a ce to kowa ya zuba dukiya ya belin kanshi inda kwai wanda zai iya belin wani daga ciki to ya kawo dukiya ya belin shi ne can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul qital fa idza laqitumul ladhina kafaru fa darbar riqab hatta idza askantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzaraha to shine anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka ribace su a matsayin bayi a yakin Badar a matsayin fursuna an kamo su a cikin sarka manzon Allah ya nemi cewa su yi belin kansu fadaitu nafsi sai ce ya rasulallahi na yi belin kaina na fanshi kaina wa fadaitu aqila kuma na fanshi dan uwana aqila an gane ko yace wa fa yace na fanshi kaina kuma na fanshi dan dan uwana shine aqil shi aqil dan dan uwan al-abbas ne zaman da yake ma abbas ma'ana dan wannan dan ammin sani wato dan dan uwan shi ne domin shi aqil dan Abu Talib shi kuma Abu Talib dan uwan Al-Abbas ne ibnu Abdul Muttalib kenan abinda muke so mu gane a lokacin nan shi Abbas Al-Abbas da yayi belan kanshi kuma sai yayi belan dan dan uwan shi aqil shi aqil dan uwan Aliyu ne shine yace fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan yace ya rasulullahi nayi belan kaina kuma na yi belin ɗan ɗan uwana shi ne akil to shi akil yana matsayin mushirki ne domin ya mutu yana matsayin mushirki a lokacin da shi wannan ya yi belin shi matsayin mushirki yake kuma akan haka ya mutu to aliyu sai yake cewa wa kana aliyu radiyallahu anhu lahu nasibun min tilkar ganima allati asaba min akihi wa min akihi aqilin wa ammihi abbas wato aliyu dan abi dalib Allah ya kara masa yadda yana da rabo a cikin wannan ganima wadda ya samu game da wato dan uwansa aqil da kuma amminsa al-abbas saboda daga cikin kudaden da shi al-abbas ya biya na belin kanshi da belin dan dan uwan shi aqil to yana daga cikin kasan da aliyu ya samu a cikin wannan ganima kina anan in har a ce wato mutum zai iya belin dan uwan shi mushriki to anan wannan cewa in har mutum ya mallaki dan uwan shi mushriki cewa yana iya yantuwa to anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba zai ba Aliyu dan Abi Talib wani abu daga cikin wannan ganima me yasa saboda kasancewar anan wato a cikin abin da aka tattara Aliyu yana da kaso a cikin shi amma in musulmi ne malamai sun tafi akan cewa kenan mutum yana iya belin dan uwan shi in har wato musulmi ne to shine anan hadisi na biyu shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wasu mazaje daga cikin mutanen Madina sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Badar lokacin da aka zo da ribatattun bayi faƙalu sai suka ce masa idizan lana falnaturuk libni uktina abbas fida'ahu suka ce ya rasulallahi neman izini muke ka bamu mu bar wato kasanmu na ganima wato a matsayin fansa ne ga ɗan ‘yar uwanmu shine al'abbas ibn abdul muttalib domin shi al'abbas wato ibn abdul muttalib mahaifiyarsa ita ce nutaila bintu jinan an gane ko kenan ita bata daga cikin su mutanen madina amma ta bangaren kakan shi wato ta bangaren kenan mahaifinsa wato abdulmuttalib mahaifiyar abdulmuttalib ita ce salma bintu amr ita kuma tana daga cikin wato mutanen madina tana daga cikin mutanen madina musamman kabila ta wato banu najjar don haka su kuma banu najjar da su da banu zuhura wato su ne rafannai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka lokacin da ya hijira agunsu ya sauka agunsu ya sauka su banu najjar kenan shi abdulmuttalib kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa kenan tana daga cikin banu najjar mutanen madina shi kuma al-abbas dan abdulmuttalib ne an gane ko dan abdulmuttalib ne kenan kakar al-abbas daga cikin mutanen madina take don haka a nan suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izini kasansu na ganima wato za su bar shi a matsayin beli ne ga dan yar uwarsu kenan shine al-abbas an gane ko ba mahaifiyar shi bace ƴar uwarsu a kakashi ita ce ƴar uwarsu to shine anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su la ta da'una minhu dirhaman daidai da dirhami ɗaya manzon Allah yace kar ku bar masa an gane ko in yana da dukiya ya zuba yayi belin kanshi yana da dukiya manzon Allah yace yayi belin kanshi anan shine malamai suke cewa akwai ladabi wato daga cikin ladubba wanda yake nazance wannan kuma ba kowa yake samun haka sai wanda yake mai kaifin hankali a nan suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu izini iya abin da yake kasanmu na ganima mu bar shi ya zamanto fansa ne ga ɗan uwanmu kaga ba su ce masa ba ya rasulullahi ba mu izini rabonmu na ganima mu bar shi ya zamanto bili ne ga amminka me yasa in ammi ne domin in suka faɗi haka kenan shi al-abbas yana da baiwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani matsayi kenan wanda ya kamata a kalli wannan matsayi domin dan uwan mahaifinsa ne to amma anan sai suka kauce daga nan suka ce a dan yar uwan saboda me yasa anan su suke da baiwa akan shi su suke da wani abun gori kenan akan shi ba shi ne yake da abun gorawa akan sa saboda shi dan yar uwarsu ne su suke sama da shi kenan shi yana kasa da su amma in ka dauka shi kuma al-Abbas ka dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ammin sa ne kenan ammi kuma shi yake da wato wata baiwa kenan akan wanda yake dan ammi kenan wanda yake na kasan shi dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a addini da dirhami ka kubar masa ya biya kuɗi shi ma kamar yadda kowa ya biya don haka wannan yana nuna mana al'amari shi na musulun kar ya kasance kenan shi a al'amari na musulunci ba maganar mutum ya nuna so da wani so da kauna ga wanda yake ma'ana dan uwa in dai ba musulmi ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi kanshi al'abbas sai da ya zuba kuɗi ya yi belin kanshi a ranar yakin badar a takaice wannan yana nuna mana cewa wato idan aka riba ce dan uwan mutum ko amminsa kenan ko da mushriki ne ana iya zuba kudi a yabe da shi shine yace har yufada idza kana mushrikan hal yufada idza kana mushrikan shin a iya belin shi idan ya kasance wato mushriki ne kenan kamar yanda anan shi wato ba wannan kenan in musulmi ne wannan babu sabani ana iya zuba kudi a yabe da shi amma in mushriki ne kenan sai dai ko dan uwan shi mushriki ya yi belin shi amma a matsayin ka na musulmi ba ka zuba kuɗi ba kai belin shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan yace musu a a yace daidai da dirhami wato kar ku bar masa shi ma ya zuba kuɗi tare da cewa shi wanda yake yantuwa ga mutum kenan shine uwa ko uba an gane ko da ko jika shine in mutum ya mallaka wannan shi to kai tsaye wannan ya riga ya zama da amma dan dan uwa ka mallaki dan uwanka to wannan ba da bane wannan bai bai yantu ba shine anan wato malam yayi babi wanda yake na musamman nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك